الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا منا هؤو ko uku ne ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban iya tantancewa ba ko dai hudu ko uku wata kalandar ta ce hudu wata kuma ta ce uku to amma dai bai wuce haka ba shine daidai da a takwas ga watan 11 shekara ta 2021 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka wiqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar babban malami ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahu Allah ta'ala yan uwa kamun mu fara karatu akwai yan rashe-rashe da aka yi a wannan sati da wancan sati da ya gabata duka mana addu'a Allah madaukakin sarki ji kansu ya gafarta musu Allah maɗaukakin sarki ya kyautata makwancinsu ya ba iyalansa haƙurin wannan rashi da suka yi sannan akwai wata baiwar Allah maƙociya ce kusan tana saurarar duk karatuttukan da ake a wannan masallacin ta ce da Allah a gaya wa 'yan uwa su sa ta a cikin addu'o'insu na alkhairi amana ce aka ba ta na gida 'yar uwarta ce ta ba ta amana takardun gidanta za ta tafiya zuwa ƙasar saudiya to lokaci ya yi tsayi ita 'yar uwarta ta tarasa a saudiya mijinta ma ya rasu a saudiya to sai ya kasance an haɗa baki da wasu maciya amana daga cikin mazauna unguwar wanda suke da yan wasu madafin iko dai haka na gargajiya unguwar suka je suka sai da gida suka je kawai suka kira wasu suka je suka ebo wasu mutane na bogi suka ce su ne masu gidan aka rubuta takarda da kuma aka je aka sai da gidan ita kuma ga takarda a hannunta wanda magada da sauransu duk hannunta aka san gidan da sauransu to yanzu dai abi an shiga kotu ana ta kokari dai a marda maganar a danne ta ya kasance dai maganar ta bi shanin sarki tunda shi wanda ya sai gidan yana da karfi ya ce zai ta jan maganar da shari'ar ai ta dagawa daga na hasi shi ko ita wanda daga ciki ya mutu maganar ta rufe to shine tace da Allah a ga yan uwa ba ta da karfi tana da rauni a taimaka mata da addu'a Allah madaukakin sarki ya fi kowa karfi kuma shine shadidul iqab yawa kuma shine zulbatash shadid Allah madaukakin sarki ya kwata mata hakinta Allah madaukakin sarki ya kwata mata hakinta irin wannan zalincin yana ta faruwa a gurare da yawa sai dai kawai mu ta addu'a Allah madaukakin sarki ya kare mu yan uwa a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a gabar da malami mana bayani game da a shin za ta yi a ce aljanu sun musulunta ba aljani ba shin za ta yi a ce ƙarinin da ke jikin mutum ya musulunta haka ce ƙarini shine kowanne ɗaya daga cikinmu yana da ƙarini daga cikin shaidanu ko daga cikin aljanu kamar yadda yake da ƙarini daga cikin mala'iku ko yau wato shine malam ya kawo mana cewa shin za ta yi a ce kai ƙarinin ka konawa ya musulunta to magana dai da daga ƙarshe abinda malam ya tabbatar shine ba za ta yi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi shi kadai Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da nasiya musulunta banda shi kuma babu wani hatta ya kawo mana misalin sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yarda yace tare da cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan idan sayyidina Umar ya ba hanya shedan baya bin irin wannan hanyar amma ba a taba hikaito mana cewa shedanin sayyidina Umar yayi me ba ya musulunta sai dai me sai dai za ta iya wa a ce mutum ya raunata shedansa shedaninsa ya sa shi ya yi rauni saboda yawan ambatan Allah daban Allah da salloli da abubuwan alkhairi da yake to wannan shine inda muka dakata zamu tashi tasfidu shayatin fi ramadan insha Allah ta'ala malai ce daddaure shedanu da ake a cikin watan ramadana shi ba wannan na ɗaya daga cikin abin da jama'a suke ta tambaya a kansa ana cewa ana ɗaure shedanu a ramadana kuma sai a ga ana shedanci a ramadana so me yake faruwa wannan tambaya ce hadha su'alin yatarahu nafsa tambaya ce da galibi mutane sukan yawan yi ko mutum bai fitar ita fili ba yakan yi a cikin zuciyarsa an ce babu shaidani a ramadana ko an ce an ɗaɗɗaure su amma sai kaga wani wanda ake tunani yana da masul jinnu kuma ya faɗi irin abin da yake a wajen ramadana kuma yanzu ma gashi yana yi me yake faruwa to wannan shine malam zai bada amsa a takaice insha Allah ta'ala yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala wannan hadisi an karbo shi daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace idza jaa ramadanu idan watan ramadan ya zo futtihat abwabul janna ana bubbuɗe ƙofofin aljanna wa ghulliqat abwabun nar a kuma rirrufe ƙofofin wuta wa suffidati shayatin a kuma daddaure shaydanu wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi bukhari ya fitar da shi a cikin kitabus sawm imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabu siyam wa anhu hakanan an karɓo wani hadisin dai daga sahabi abu huraira radiyallahu anhu allah ƙara masa yarda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala yace hakika annabi kira da aminci tsar tabbata a gare shi yace idan kana awwalu lailatin min ramadana idan ya kasance farkon daren a farkon daren watan ramadana ya kasance suffidati shayatin dukkanin shaidanu sai a kama su sai a daddaure su sai a sa su a murruwa kuma sai a mai da su gefe yanzu wata ne da ba a buƙatar shaidanci shi sa a wani hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa yunadil munad za a sa wani mai kira Allah madaukakin sarki zai sa wani mai shela ya rinka shela yana cewa wa ya baghiyal khair aqbil ya mai neman alkhairi fuskanto taho wannan watan su ne ka zo ka nema wa ya baghiya shar ina mai neman sharri aqsir takaita kuma baya tafi can wannan ba watan sa bane ka bari sai ya wuce duk ramadan haka Allah madaukakin sarki ke sa ai ta shela ina mai neman alkhairi ya zo ga watan sa ya kama to saboda haka dukkanin wanda aka san zai kawo matsala daga cikin shedanu sai a kama shi sai a daure shi wa maradatul jinni annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ana daure shaytanu da kuma maridai daga cikin aljanu marada min aljin jam'i ne na marid shine wanda yake maradi kamar ka ce fitinanne ta kadari wanda baya jin magana wanda galibi maradatu shayatin da su bokaye suke amfani wajen buge mutane ko kuma wajen shafan mutane hakanan galibi maradatul jin su suke zuwa ko da ba boka ne ya turo su ba su cutar da ɗan adam su buge shi su sa mai cuta irin wanda mutum yake faɗuwa lokacin da yake tafiya galibi marada ne to amma akwai wasu wanda ba marada ɗin ba su ma sukan irin waɗannan abubuwan ina fata an fahimta yan uwa saboda haka sai a kakkama shedanu da marada tiljin marasa jin sai sai ku ga sai a kokume su to shi sa sai kaga kusan kashi 70 ko kashi 80 a cikin 100 idan ramadana ya kama sai kaga duk wani abin da mutum yake yi na banza ya rabu kuma sai kaga san alkhairin ka yi yawa me dalili saboda bangaren alkhairi yanzu shine ya farin jaye sama da bangaren sharri wanda yake haifar da sharrin yake cusa maka yake maka wasin sharri a cikin zuciyarsa a cikin zuciyarka yanzu an daure shi yanzu bangaren alkhairin shine ya farin jaye sai ga kafi san alkhairi sai ga karatun alqur'anin ka ya karu sallah na filfilinka sun karu da baka zuwa tafsiri yanzu ka wajen tafsiri da saraka sai a shekara ba a yanzu ana saraka me yake ja wannan saboda shedanan da suke hana wannan aikin alkhairi yanzu an da daure su to amma me yasa kuma ake samun wasu kanana wanda suke a me yasa ake samun kuma wasu wanda suke shedanci za ga wani da azumi yana yana zina wani da azumi zai sata wani da azumi zai duk abin da bai dace me dalili saboda akwai wasu kananan shedanun kuma da suke kai su kuma to kuma waɗannan daga su ne an kuwa ana fata an fahimta idan an fahimci zancen da kyau kama mu bayanin mu ji bayan da malin zai yi ba duka shedanu ake kamawa daure ba yan uwa an fahimta ba duka shedanun aljannu gaba ɗayan su ake kamawa daure ba hadisi na biyu in muka duba ruwaya ta biyu wanda imam turmizi ya fitar da imam nasa'i da ibn majah da imam ahmad annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da yace ana daure shedanu da maradatul jin shedanu da takadarai daga cikin waɗanda suke aljanu din to amma waɗanda ba takadarai da shedanu ba ana barin su akwai yan ƙananan ƙananan akan bar su wanda su suna da tasiri amma tasirin su bai kai na shedanu da marada ba to su suke haifar da irin waɗancan abubuwan duk abin da kaga an yi a lokacin na rashin kyautawa da sauransu to wasu su ne jefawarsu ne a cikin zukatar wanda suke aikata irin waɗancan ayyuka ɗan uwa na fata an fahimta to idan muka fahimci wannan sai kaga hadisan guda biyu kowanne za a aiki da su da abin da mutane suke tsammani a cikin zuciyarsu cewa da ramadana akan yi abubuwan da bai dace ba eh haka ne akan yi me dalili saboda ba duk shaidanu aka daure ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bamu labari kuma yace duk ana daure shaidanu ana daure shaidanu eh haka ne ana kama shaidanu da marada a daure ina fata an fahimta kun ga abun guda biyu ne duk an hada an yi amfani da shi to shine sai malam yace qala al-allamatu muhammad ibn muflih rahimahullah babban malami muhammad ibn muflih yace ash-shayatin tusalsalu wa tughallu fi ramadan ala zahir al-hadith ya ce shaidanu akan kama su a sa masu sarƙoƙi da maruruwa a ɗaure su a cikin watan ramadana akan yadda zahirin hadisin ya zo awul maradu maradatu shayatin kama fi hadha lafz yace ko kuma abin da ake nufi da hadisin shine ana kama marada ne daga cikin shaidanu ta kadaru daga cikin shaidanu marasa ji iya su kada yake ɗaurewa kamar yadda hadisin lafazin hadisi na biyu ya zo da shi wakaza jazama bihi abu hatim ibn hibban wa ghayruhu min ahli ilmi mal yace wannan maganar ta cewa marada ake kama daure su su kadai ba duka ba yace da wannan magana ne abu hatim ibn hibban ya yanke magana yace shine ainihin abin da yake faruwa falaysa fi zalika idamu sharri ba abin da ake nufi za a rasa sharri gaba daya a cikin watan ramadana ba shine abin da yake nufi falaysa fi zalika idamu sharri ba wai sharrin za a nemi a rasa duka idan mutum ya fahimci haka to sai kuma waƙi iya kasa gasgata abin da ya fahimta ɗin kenan idan ka ce an ɗaure shi tsaro saboda ka duk an daina shari to a ramadana ana yin shari ko ba a yi kowa ya san ana yi kai a kan kanka wani lokaci kana yin abin da bai dace ba a ramadana ba haka ba ne da azumi a bakinka amma wani sai bata maka rai saboda kana jin yunwa sai ka ɗura masa ashar kaga wannan ɗura ashar ɗin da me daga ina ne daga shaidan ne to kaga ba wai sharrin ake rasawa gaba ɗaya ba yace bal abin da yake faruwa qillatu sharri li da'afihim ana samun karancin sharrin ne saboda raunin shedanin saboda shedanin da suke kai su kuma a lokacin suna da suna da rauni ba kamar lokacin da suke sake a suke sake bane gaba ɗayan su yanzu wanda suke kai su kuma din suna da rauni ba za su iya sanya irin abin da waɗancan suke sawa ba shi sa sai sharrin ya kasance ya karanta qala malai ce qad ajra al-imam ahmad hadha al-hadith alaha zahirihi yace shi imam ahmad dan hanbal ya gudanar da hadisi ne kawai akan zahirinsa yace ku bar shi a yadda yake kawai yadda annabi ya faɗe shi ku bar shi a haka qala abdullah bin al-imam qala abdullah bin al-imam ahmad abdullah dan imam ahmad dan hanbal yace qultu li abi nace da mahaifina qad nara al-majnuna yusra fi shahri ramadan yace ai muna ganin mahaukaci ko wanda aljinu suka shafa kuma sai maga ya faɗi an buge shi a watan ramadana yana abubuwan aljanu yace ana hakan ta kan faru ko ba ta faru tana faruwa to shine qala sai mahaifinsa yace masa haka za da alhadith yace kai wannan hadisi haka yazo wala takallam fi kada ka ce zaka yi wata magana akan sa ka bar shi kawai a haka annabi ya ce ana daure shedanu to ko ka bar shi ana daure shedanu kada ka ce zaka yi aljani na buge wani ka ce zaka yi wani tawili saboda shi imamu ahmad abin da yake nufi shine yadda hadisin yazo annabi yace وصفدت الشياطين تو أبشي وصفدت الشياطين إن وانا فاتا أم فهمتا ماليتي قال هكذا جاء قال يتي فإن الأصل عند أحمد يتي سود أصلي أو ذن إمام أحمد الهنبل ألا يتأول عن الحديث إلا ما تأوله السلف kada ai tawilin hadisi sai irin abin da salaf suka yi tawilinsa in hadisi ya zo to kada a ce za a canza ko a marta fassararsa idan ba a samu wata fassara ta salafus salih magabata nagari da suka yi hadisin ba a bashi a yadda yake kawai wa ma lam yata'awwalhu salafu duk hadisin da ba a samu salaf sun masa fassara ba to la yu ta'awwaluhu kada a masa ta'awili a bashi a haka wannan na ɗaya daga cikin asalai na Imam Ahmad dan Hanbal shi abin da yake gani kenan idan nasi zo kawai a kyale shi idan an samu sun magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da suka ce hadisin ga abin da yake nufi saboda kusancin su da lokacin annabta to sai a ɗauke shi a fassarar tasu yace amma an ba a samu haka ba kada wani zo daga baya ce zai canza hadisin a bashi malai ce intaha maganar da aka ɗauko daga Imam Ahmad dan Hanbal ta ƙare to yan uwa talhisin wannan maganar gaba ɗaya idan muka tattara ta zamu ga shine annabi tsira da aminci ta tabbata a gare shi ya bamu labarin ana ɗaure aljanu a cikin a cikin watan ramadana haka ne ana ɗaure su sannan wani hadisi ya zo ya nuna mana ana ɗaure shekaru ne da kuma waɗanda suke takadarai haka ne to yadda zamu ɗau abin shine ana ɗaure shekaru da wanda ba sa ji daga cikin aljanu amma akwai ƙananan aljanu da sukan kai komo ko da wani zai tambaye ka don ya jefa maka shakku ya ce ai annabinku ya ce ana ɗaure aljinu da shaɗanu a cikin ramadana amma kuma ana samun abubuwa na shaɗanci a cikin ramadana sai ka bashi labari ka ce ai ba duka ake ɗaurewa ba shi dai annabin da ya ce ana ɗaure shi ne ya ce ba dukansu ake ɗaurewa ba saboda ga hadisi so ake ɗaurewa manya-manyan masu fitinar ake ɗaurewa amma akwai ƙanana-ƙanana wanda su ma za su iya yin abubuwan da suke yi wanda duk abubuwan da kake gani suna faruwa waɗancan ƙanana-ƙananan su suke farar da shi yan uwa ina fata abin ya fito ko to haka al'amarin yake malai ce azzabhu lil jinni muharramun gaba ta gaba shine yanka wa aljanu abu ne da yake na haram akwai hadisi da wanne ne to ni na ina ji bai kawo shi ba karanto mana shi na ware da gaske ware to wannan kun ga ina gani ɗaya daga cikin abubuwan da malam ya dan yi gyara akan sa kenan ina jin za ku iya tunawa a cikin mukaddima malam ya bayani cewa akwai wasu hadisai da ba su inganta ba wanda ya dan goggoge su ko za ku iya tunawa to wannan yana ciki kun gani nawa da yake original ne ba malam bai sashi ba nawa bai sashi bai sashi a cikin nawa ba to amma dai bari mu karanta mu fassara shi saboda fa'ida ku da dai hadisin dai malamai sun yi maganganu akan sa gaskiya da yawa daga cikin malamai dai suna gani bai inganta ba malai to an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace utiyat ummati khamsu khamsu khisali annabi yace an bawa al'ummata wasu abubuwa guda biyar lam tutahunna ummatun qablahum ba bawa wata al'umma kafin su irin waɗannan abubuwan da aka ba al'ummata ba sai ka wasu kamar haka sai ce khulufu fami sa'im atyabu inda Allah min rihil misk abu na farko kenan canzawar bakin mai azumi ya fi ƙanshi da daɗi a wajen Allah maɗaukakin sarki sama da turaren almiski na farko kenan na biyu wa tustaghfaru lahum lahumul mala'ikatu hatta yuftiru mala'iku suna wa mai azumi suna nema wa mai azumi gafara har sai yayi buɗe baki abu na biyu kenan wa yuzayyinu Allah kulla yawmin jannatahu thumma yaqulu kowace rana abu na uku Allah maɗaukakin sarki zai sa a ƙawata aljanna a shirya ta a yi mata ado sai Allah ya ce yushiku ibadi salihuna ay yalqaw anhu almu'na wal adha wa yasiru ilayki ay ya kusata bayina nagartatu su haɗu da abin da ake haɗuwa da shi a duniya na wahalhalin rayuwa da cutarwa su mutu su dawo in sa su a cikin ki ina fata an fahimta ma'ana kullum sai Allah madaukakin sarki yadda hadisin ya nuna ya sa an ƙawata aljanna an shirya ta sai ce mata to ya kusata bayina da na tanade ki don su su haɗu da abin da za su haɗu da shi a duniya na cutarwa da wahalhalar rayuwa su dawo zuwa gare ni in sa su a cikinki to abu na uku kenan abu na hudu wato saffadu fihi maradatu shayatin ana ɗaɗɗaure maridai daga cikin shaidanu kun gani nan ma laiki sai mana hujja da shi ko yawwa sai ce la yakhlusu fihi illa la yakhlusu ko ka karanta shi da la yakhlu ko la yakhli di ya halatta bi bi kasri lam aw bi dhammiha di ya halatta a larabci zaka iya karantawa la yakhlusu fihi illa ma kanu ila ma ila ma kanu yukhlasuna ilayhi fi ghayrihi ba a sakin aljanu a basu suwataya a cikin watan ramadana kamar yadda ake barin su suwataya a wani watan da ba ramadana ba ina fata an fahimta sai cewa yughfaru lahum fi akhir laylatin kuma masu azumi ana gafarta musu shine abu na karshe a karshen daren watan ramadana ko a karshen dare haka annabi ya ce a karshen dare ana gafarta musu kila ya rasulullah sai sabai suka ce ya manzon Allah a hiya lailatul qadri daren da kake nufi ana gafarta musu a ƙarshen sa shine daren lailatul qadri qala la sai annabi ya ce a ba ina nufin daren lailatul qadri kadai ba walakin al'amil walakin al'amila inma yuwaffa ajruhu idza qada amaluhu sai dai abin da nake nufi shine duk wani mai aiki wanda ya aiki na nagarta a cikin watan ramadana ko a cikin yinin ramadana to za a cika mata za a cika masa ladansa da zarar ya kammala wannan aiki ma'ana kowanne dare annabi yake nufi kenan kowanne dare daga cikin daren ramadana za a gafarta wa mai azumi da ya kammala aikinsa na ramadana ya kai za a ce an gafarta masa sauran abin da ya to amma dai yan uwa kamar yadda na gaya muku hadisin akwai maganganu a kansa gaskiya shi sa malam ya goge shi bai kawo shi ba a bugu da ake sababin bugu Allah maɗaukakin sarki ya samu dace malai ce azzabhu lil jinni muharram yanka mutun yayi wa aljanu yanka wannan haramun ne ittafaqa al ulama ala anna adh lil jinni muharraman malai ce malamai duka sun haɗu ba sabani akan mutun yayi yanka dan aljani wannan haramun ne bal huwa shirkun malai ce bari ma karfin karfin matsala abin ya wuce a kira shi da haramun kaɗai shirka ne ai akwai bambanci tsakanin shirka da haramun ko bambancin ma mai yawa yawa dan mutum zai kasance musulmi ne amma yana yin haramun amma dan mutumin da ya shirka kuma fa kaga ya koma ɗaya bangaren to shi yanka wa aljanu mutum ya yanka aljanu yana sane to wannan shirka ne ma'ana kamar mutum ya kwashe kayansa ya fita daga addinin musulunci Allah ya tsare mu malai ce li'annahu dhabhul li ghairillah saboda yin yanka wa wani yin yanka wa aljanu yanka ne wa wani Allah fala ya juzu li muslimin ay ya'kula minhu malai ce baya halatta kwata kwata inda kai musulmi ne ka ci abin da aka yanka wa aljanu ko kuma ka ci abin da aka yanka dan aljanu ko dan shedan ya ba da dama ya ce a yanka dabba iri kaza a yanka a baka naman ka ci ka ci haram an fahimta da kai da wanda ya je samu mushe akan bola yanka ya ce wallahi duk ɗaya ne ba bambanci ko da a gaban ka aka yanka ko da kuma an ce bismillah wallahi haramun ne in dai an yanka ne dan aljanu yan uwa ina fata an fahimta duk ɗaya ne ba bambanci malai ce fadlan an ayyaf alahu ballantana ma mutum ya aikata yankan ma'ana kai bai halatta ka ci naman ba ballantana ma ka je kai ka aikata yankan a kanka shi sa duk wanda ka san yana bokanci ko yana irin wannan tsibbace tsibbacen irin wannan a kawo musu kaji ko a kawo musu me da sauransu kai ga mai kwaɗayen nama a baka nama ka cika ta haramu ina fata an fahimta in dai ka san irin wannan sai ka kiyaye ba a cin irin wannan naman haramun ne haramun ne wa ma'a zalika mala yace tare da irin abin da ke cikin wannan abin da haramci da shirka fa innal juhala fi kulli zamani zaka samu jahilai a kowane irin zamani har da wannan zamanin namu da muke ciki wa makanin a kuma kowane irin guri a duniya har da wannan garin namu na Kano yaqumuna bi hadha al-fi'l al-khabith suna tsayawa wajen yin irin waɗannan irin wannan mummunan aiki na yin yankawa aljanu ko kuma cin wani abu daga aljanu mala ya ce fa haza yahya bin yahya ya qul ga babban malami yahya dan yahya yana cewa qala li wahab wahab yace min istanbata ba'd al khulafa aynan wa arada ijra'aha yace ɗaya daga cikin halifofi da suka gabata ya nemo wani idan ruwa ya samu wani idan ruwa an samu idan ruwa sai yake so a jawo idan ruwan a shigo da shi cikin gari abin ya fa zamu zo mu ji abin ya faru ne a garin Makka a lokacin garin Makka babu ruwa saboda haka a can bayan gari sai aka samu wani idan ruwa to sai ake so a jawo idan ruwan ya shigo cikin gari yadda mutane ya su rinka amfani da shi tunda abin a can bayan gari ne wadhabaha lil jinni alaiha saboda a iya gudanar da ruwan a shigo da shi cikin gari sai da yawa aljanu yanka ina fata an fahimta sai da aljanu suka sa aka yi musu yanka li'alla yughawiru ma'aha saboda kada su kafar da ruwan saboda kada ruwan da aka samu su hana gudanar da shi su kafar da shi ya ce fa'aƙama zalika nasan yankan da aka yi wa aljanu kuma aka ciyar da mutane nama fa balaga zalika ibn shihabin faƙala sai labari ya iso wa babban malami ibn shihabin zuhuri kenan yawa sheku malik kenan ai manya faƙala sai ce amma innahu qad zabaha malam yahillu lahu ya ce ku saurara shi halifa ku gaya masa ya yanka abin da bai halitta a gare shi ba yanka ne wa aljanu wannan haramun ne malaman Allah kenan su duk inda gaskiya take sai sun faɗa kowane ne kuma ba sa shakka la yakhafuna fillahi law matalai wa at'aman nasa ma la yahillu lahum kuma ya ciyar da mutane abinda bai halatta su ma mutanen su ci ba shine abinda aka yanka aljanu kuma a ba su naman su ci yace shi ma wannan mutane bai halatta su ci ba in su ba su sani ba shikenan babu komai akan su amma in sun sani sun ci haram yace na ha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an akali ma dhubiha liljinni yace saboda annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yayi hani a ta abinda aka yanka wa aljanu malai ce intaha magana da aka ɗauko daga ibn shabin zuhri ta ƙare wannan magana ya kawo ta ne a cikin ya ɗauko ta ne a cikin akamul marjan qultu malam wahid abdussalam bali sai ya ce wabni shahabin wabni shahabin hada wannan babban malami ibn shahab din nan huwa muhammad shine muhammad ibn muslim dan muslim ibn shahabin zuhri dan shahabin zuhri al imam al hafiz babban malami in ka ji an ce da malami alhafizu a ka'idan malaman hadisi alhafizu wato ba kowanne ba kamar yanzu bane kowa kowanne bahaushe da an gashi a ce ala gafarta malam misali ba haka bane ina fata an fahimta in ka ji an ce mutum alhafizu ka'ida wanda ya haddace alfu alfu hadisi shi ake cewa alhafizu wanda ya haddace kusan hadisai dubu ɗari a kansa saboda haka ba ko ake cewa hafizu ba shi sa kaji tun daga kan alhafiz ibn hajar al-asqalani tun daga kansa to da wahala a samu wani alhafiz irinsa saboda baiwa da Allah madaukakin sarki ya masa yace to malam ibn shahab ne zuhri alhafiz ne alfaqih masanin fikihu al'alim masani shaykh imam malik malami imam malik ne malami imam malik ne akai daga jika san ya ishe falla a ce malami imam malik to malamin sani to shine ya faɗi wannan magana وقال العلامة القاضي بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي هو شبلي وانا بابا مالمي يتي ونقلت عن خط العلامة شمس الدين أبي عبد, أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الحنبلي يتي ناترو وتمغنا دربوتن هنو دربوتن هنن babban malami Shamsuddin Abi Abdullahi Muhammad bin Abi Bakar Al-Hanbali wa yake nufi shine Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya ai kowa sai Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya ko shine ɗaya daga cikin jigajigan almajiran makaranta Ibn Taymiyyah yawa a cikin almajiran Ibn Taymiyyah yana ɗaya daga cikin na hannun dama damansa na wanda shi har ya mutu tana tare da shi har Sheikhul Islam ya mutu tana tare da Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya bai rabu da shi ba sai da ya rasu shi sa zaka ga idan kana bibiyar makaranta ko ɗaliban ibn taymiya zaka ga babu wanda yake kwafo irin abubuwan ibn taymiya kai tsaye kamar ibn qayyim idan kana karanta rubutun ibn qayyim kana karanta rubutun ibn taymiya zaka san wannan suna da alaka zaka san wannan tabbas suna da alaka babban almajirin sa ne to yace ya ciro wani wata magana da ibn qayyim ya da rubutun hannunsa qala yace wa qad waqa'at hadhihi alwaqi'ah ibn al-qayyim yake cewa wannan abin ya faru bi ainiha fi makkata a wannan kissa da muka kawo ta gudanar da cewa an gudanar da ruwa an yanka yace abin ya faru ne a garin makka sanata ijra al-ayn biha a shekarar da aka so gudanar da ruwa a shigo da shi garin makka fa akhbarani imam al-hanabila bi makka babban malamin hanbaliya shi ya bani labarin a garin makka da kansa da bakinsa wa huwa allazi tamma ijra'uha ala yadihi gudanar da rijiyar da jawo ta ɗin abin ya tabbata ne ya kammala ne a hannun shi wanda ya bada labarin kun ga shahida shahidu min ahliya kenan ko wanda abin ya tabbata da shi shine bada labarin wata walla mubasharataha bi nafsihi khalifatu bin muhammad bin mahmud al-kailani wanda kuma ya jagoranci aikin abin ya tabbata a karkashin sa shine khalifa bin mahmud al-kailani kala ga yadda labarin yake shi wanda ya bawa ibn al-qayyim al-jawziya labarin yace masa lamma wasal al-hafr lokacin da aka fara hakan yayin da hakan ya karaso ila mawdi'i zakarahu zuwa wani guri da ya ambata yace ana cikin haka ana cikin haka lokacin da hakan ya karaso daidai guri kaza shi ya ga masa guri kaza din amma saboda ba lalle sai ya ambata ba shi sa bai ambace shi anan ba yace kharaja ahadul huffarina kawai sai ɗaya daga cikin masu haka wanda suke aikin leburori kawai sai aga ya fito daga cikin ramin da yake haka min tahtil hafri daga ƙarƙashin wannan ramin musri'an ko musra'an kamar ka ce an kayar da shi ko kuma aljani ya shafe shi la ya takallamu baya iya magana kawai sai gashi ya fito an ga mutum ya shiga lami lafiya ba abin da yake damunsa yana ta aiki kawai sai aga mutum ya fito kwata-kwata ba iya magana fa makafa kazalika tsawilan ya zauna a haka tsawon lokaci ba iya cewa komai duk masu aiki suna kallon sa yace fa sami'nahu can kawai sai muka je yana cewa ya kula yana cewa ya muslimina ya ku musulmi ayahillu lakum an tadhlimuna yanzu ku ya halatta ku zalunce mu ina fata an fahimta shi fa labaran ne da ya fito daga rami kawai sai aka ji can bayan ya daina magana kuma sai aka ja buɗe baki da alamun rashin lafiya a jikin na cewa ya ku musulmi yanzu ya halatta ku zalunce mu to su waye musulmi shi ba musulmi bane ina fata an fahimta yawa qultu ana lahu sai sai ce sai ni na ce masa shi wanda yake ba labari sai ce sai na ce masa wa bi aisha in zalamnaku da me muka zalunce ku me muka yi muku qala sai ce nahnu sukanu hadhihi al-ardh ya ce mu ne muke zaune a wannan ƙasar da kuke haƙawa ya ce gurin zamanmu ne makaninmu ne gidajenmu ne a wajen wala wallahi ma fihi muslimin ghairi ya ce wallahi duk cikin wanda suke zaune a wannan waje ni kaɗai ne musulmi dukkanin su ba musulmi ba ne wa qad arsaluni ilaykum yaquluna shi sa sai suka turo ni suka wakilto ni a matsayin na dan uwanku musulmi suka ce in zan muku bayani yanzu sun turo ni da sako zuwa gare ku yaquluna suna cewa la na da'ukum tamurruna bi hadha al-ma'i fi ardina ba za mu taba barin ku ku gudanar ku wannan ruwan ya wuce ta inda muke zaune ba hatta tub hatta tubzilu lana haqqana har sai kun fitar mana da haƙƙin har sai kun ba mu haƙƙin yan uwa ina fata kuna gane kisa da take ko ana haƙa kun ga tunda haƙa za a yi za a haƙa rami misali a ce daga cikin Hausawa ya tafi sallari an gane to akan hanya ne ana cikin haƙar abin ya faru ana cikin haƙar abin ya faru sai yake ce musu cewa ba za mu bakku ku gudanar da ruwan ya wuce ta nan inda muke ba inda yake gurin zaman mu ne har sai kun ba mu haƙƙin mu qala na sai yace qala ma haqqukum menene haƙƙin naku qala ta'khudhuna fawran yace ga sharadi za mu ba ku shine za ku samu bijimin sa katan sa fatuzayyinunahu bi a'zam zinatin za ku yi masa ado da mafi girman ado da kuka san ana yi wa tulbisunahu sannan ku sanya masa kaya wata zufuna min dakhili makkata sannan ku rinka zagayawa da shi ku rinka tafiya da shi a hankali kamar yadda ake tafiya da amarya idan an dauko ta a da tunda da ana kai amarya ne akan abin hawa akan raƙumi ko akan ya dangata da yanayin girmanta sai a dora ta akan dabba ana tafiya da ita a hankali ana zagayawa da ita aka har aka ta gidan miji to haka za a yi wa wannan san bayan an masa ado an sa masa kaya sai a rinka tafiya da shi ana zagayawa a cikin gari kowa yana kallon sa ya ce za a fara ne min dakhili makkata daga cikin garin makka hatta tantahu bihi ilahuna har sai kun zo da shi nan wajen inda ake hakan nan idan kun zo da shi nan fadbahuhu sai ku yanka shi sun matrahu lana damahu sannan abin da muke so sai ku jefo mana jininsa sai ku watso mana jininsa wa atrafahu da gyaffan jikinsa da gyaffan naman jikinsa wa ra'asahu da kuma kansa fi bi'ir abdisamad a cikin wata rijiya da ake ce mata rijiyar abdisamad ina fata an fahimta ma'ana idan kuka yanka shi ba abin da muke bukata jinin muke bukata da kansa sai kuma gefen gefen jikinsa idan kuka yi yanke gaba ɗaya sai ku haɗa da jinin da kansa sai ku jefa mana cikin rijiyar idan kuka yi haka wa sha'anukum bi baqi sauran abin da ya rage kuma sai ku je ku yi abin da za ku yi da shi sai a ji an raba mutane su cikin yan uwa ba haka ake yi ba haka ake yi galibi za ku ga masu irin wannan yankan idan aka yi yankan galibi aljanan abin da suka fi amfani da shi yan uwan shine jini babu ruwan aljini da wannan duk inda boka yake ko wani tsibbi idan aka yanka ka je ka tambaya ko ka bincika zaka ga jinin ake basu ko a ce shi ne tsafin ya zuba jinin a jikinsa ko a yi amfani da jinin a sa a cikin abin da za a yi tsafin a ba wanda ake so a tsafance ya sha ko ya ci jini da shi ake amfani sai to idan kuka gama gaba daya sai a zuba jinin a cikin rijiya da kan da sauransu su aljanna za su yi amfani da shi sauran kuma sai ku je ku yi abin da za ku yi da shi wa illa in ko ku yi haka ba fala na da ulma a yajri fi hadhihi al-ardi abadan to ba za mu taba bar ruwa ya wuce ta wannan kasar ba ta nan wajen ruwa ba zai wuce ba za ku koro shi daga inda yake to amma da ya zo nan wajen za ku neme shi ku rasa ruwa ba zai wuce ta nan ba qultu sai na ce na'am af'al nace to shikenan ka ga musu zan yi shi wanda ke ba labari saboda shine yake jagorantar aikin sai ce ka gaya masa zan ka gaya musu zan yi kala ya ce wa idza bir rajul qad afaqa kawai yana gama faɗin haka kawai sai ga mutum ya farka sai ga wancan lebara ya farka yamsahu wajahu yana shafa fuskar sa wa ainihi da idansa wa ainahu da idansa wai kula yana cewa la ilaha illallah aina ana subhanallah ina nake nan kuma ina nake me ya faru na ba ta an fahimta yan uwa wato ku duba duk mutumin da ya taba ganin wanda aka yi wa ruqiya a gabansa idan aka gama masa ruqiya Allah ya taimaka aljanna ya fita yake yi sai ga mutum yana haka yana dubu yana sha fuska wai me yake faruwa ne me shi bai sani ba to shi ma haka ne kawai sai aga mutum ya farka me ya faru a ina nake me kuka yi mu to shine abin da ya faru kala yace wa qabar rajul laysa bihi qalabahu sai ga mutum ya tashi duk wannan abin da yake damun na damuwa babu shi yanzu duk wannan abin da ya same shi na faduwa da sauransu rashin magana yanzu babu ya tafi fa zahabtu ila baiti yace sai na tafi gidana shi mai bada labari kenan falamma asbahatu wa nazaltu uridu almasjida lokacin da na waye gari na sakko dan tafiya masallaci in je in sallah idza bi rajulin ala albabi la a'rifu kawai sai ga wani mutum a ofa gidana yana jira na ban san shi ba ban taba ganin sa ba fa qala sai ce alhajj khalifatun huna yace aikin hajji nazo garin makka me aikin hajji ne da Allah khalifa nake nema qultu wa ma turidu bihi me kake nema a wajen halifa qala sai ce hajjatan aqulu halahu wata bukata ce zan faɗa masa ita qultu qulli qulli alhajata wa ana uballighuhu iyaha fa innahu mashghulun yace ga yamin abin da kazo da shi ni zan ji in isar da wada halifa ita yanzu yana cikin yana cikin dawailiya ne ba zai iya ganin ka ba qala li sai yace sai yace da ni qul lahu ka ga masa inni ra'aytu albarihata fil manami fawran yace to ka ga masa cewa jiya na kwanta nayi mafarki naga wani sa aziman katoto kad zayyanuhu mutane sun masa ado bi anwa'il hulli wal libas da nau'i nau'i na kayan ado in aka ce nau'i nau'i na kayan ado kamar irin su sarka da irin su dan kunna duk sun sa masa kayan ado an yi wasa ado sosai da sosai an sa masa kuma kaya waja'u bihi yuzifunahu hatta marru bihi ala dari khalifa sai suka zo da wannan san suna zagayawa da shi suna kewaya da shi har sai da suka zo daidai kofa gidan halifa suka tsaya fawaqafu ila an khar an kharaja wara'ahu har sai da khalifa ya fito shi ma sai ya ga wannan san wa qala sai yace duk wannan a cikin bacci ya gani yan uwa wa qala yace na'am huwa hadha yace eh wannan shine san da ake bukata shine thumma aqbala bihi sannan sai shi ma halifan ya wuce gaba ya suquhu yana kora wannan san wannan su khalfahu mutane kuma suna bayan sa da yawa ana tabin sa yazfunahu suna kora shi hatta kharaja bihi min makkah har sai da ya fito da shi daga garin makka aka tafi can wajen fa zabahuhu da ya fita daga garin makka aka je bayan gari sai aka yanka shi anan wa alqaw ra'sahu wa atrafahu fi bi'r yace kawai sai naga an dauki kansa da wani da gefen jikinsa kawai sai aka jefa a cikin wata rijiya yan uwa ku tuna abinda wancan wanda ya fito daga cikin ramin ya faɗa kuma ku tuna ku hararo wannan magana da wannan mutumin da ba a san shi bai zo ya faɗa ina fata an fahimta kun ga sun yi me kenan sun zamu daidai shi wancan mutumin lebar ne daban yake shi kuma wannan mutum ya ce bai ma taɓa ganin sa ba kawai ganin sa ya zo ya gaya halifa cewa ga mafa barkin da a ɗau mataki to ƙala ya ce fa ajibtu min manami ya ce kawai sai abin ya bani mamaki wannan mafarkin nasa sai ya bani mamaki وحقيت الواقعة والمنام لأهل مكة وكبرائهم سنجني ثوري نتارى متاني من يمن يوند نسسنا فدا اجي سنا باس labarin abin da na gani da abin da naji ga wancan abin da ya faru kuma ga wannan duk sai na hada sai na basu labari fashtara thawra suka ce to ba makawa sai fa mun yi wannan abu kun ji irin abin da yake faruwa ko suka ce to sai mun yi irin wannan abu saboda haka sai aka sauri aka aka so katan sa aka so bujumin sa shi sa ƴan uwa dole ne fa sai an samu aqida fa wallahi dole sai an kafa aqida a zukatan mutane duk inda za a juya a kada kada gaban mutum ya faɗi inda za a shiga cikin shirka inda za a faɗa cikin hurumin Allah madaukakin sarki kada mutum ya sauka daga layi amma da mutum ya dan shiga wani dan abu haka an dan kada da shi sai ga ya ce to ya za a yi ai aje aje tunda dai larura ce sai aje ai to kaga akwai matsala kenan shi sa karatun aqida yan uwa dole sai mun dage da karatun aqida ka san babu wanda ya isa sai Allah madaukakin sarki babu wanda ya isa hana sai Allah madaukakin sarki yawwa Allah ya samu dace suka ce to shikenan wannan al'amari fa sai an yi shi saboda ka suka je suka sosa wa zayyanuhu suka yi wa sannan ado wa albasuhu suka sanya masa tufafi wa kharajna bihi yace muka fito da shi har da shi kenan hatta tahaina ila mawdi'il hafr har muka zo da shi muka tike da shi inda ake wannan haƙar fa zabahnahu muka yanka shi wa alqaina ra'sahu wa atrafahu wa damahu fil bi'ri muka duk abin da ake bukata muka jefa kan nasa da jinin nasa da gefen jikinsa a cikin rijiyar allati sammaha wata rijiyar rijiyar abdul samad din da aka ambata kala yace walamma wasalna ila zalika al mawdu yace amma lokacin da muka je gurin kafin mi wannan yankan mu jefa kana al ma'a yaghu ruwan gaba daya ya kafe mun nemi ruwan gaba daya ruwan da muka fara muka haka muka fara towa da shi muka neme shi muka rasa duka muka rasa ina yi gaba gaba daya ya kafe فلا فلا يدرى اين يذهب اصلا ولا ندري له عينا ولا اصلا gaba ɗaya ma ba a san ruwan ina ma yayi ba ina ya tafi ina asalin ruwan ma da muka fara haƙowa na ainihi din ina yake shi ma ba a san inda yake ba ina fata an fahimta sun kafar da shi gaba ɗaya suka nemi shi suka rasa ƙala yace fama huwa illa an tsarahna zalika fil bi'id yace to kawai muna jefa wannan abubuwan da suka bakata mu jefa a cikin rijiyar ƙala kawai sai ce ka anni biman akhadha bi yadi wa awqafani ala makan yace kawai sai naji kamar wani ne yazo ya kama hannu na haka ya tafi da ni ya tsaye da ni a wani waje a cikin inda suke din anan filin sai kawai sai naji kamar an kama hannu na an jani an jani ko an tsaye da ni a wani waje ina tsayawa kala aka ce min ishfaru huna ku yi haka anan ku haka nan wajen daidai inda aka tsare shi din sai aka ce a haka yana jin haka shi kuma sai ya ce ina masu haka ku zo ku zo sai ku haka nan wajen fa hafarna yace ana fara haka wajen wa idza bil ma'i yamuju fil mawdu' kawai sai ga ruwa yana tsiri yana yana abin nan ake so yana ambaliya a wajen suna haƙa wajen sai ga ruwa me yasa saboda sun ba wancan aljanin abin da suke bukata kawai sai ga ruwa yana tsiri a daidai inda aka ce masa haƙa din kawai sai ga ruwa yana tsiri yana ambaliya a wajen wa idza tariqatun kawai sai ga wata irin hanya manquratun fil jabali wacce aka huda ta aka fasa ta ta cikin dutse a inda suka haƙa din a ƙasar yamurru tahta halfarisu bi farsi hanyar da take mai fadi wanda mahayin doki zai iya wucewa ta karkashin ta saboda fadin ta ruwa kuma yana taucewa ta sama yana taucewa yace fa aslahnaha sai muka gyara wannan hanyar wa nadhafnaha muka tsaftace ta fajaral ma'u fi fajaral ma'u fiha tasma'u hadirahu yace kawai sai ruwa ya rinka gudana ta wannan hanyar kana jin gangara wasu inda yake shiga kana jin saukarsa sa yana sauka a hankali a hankali falam yakun illa nahwa arba'ati ayyam wa idza bil ma'i bi makka yace gaba ɗaya abin bai wuce kwana hudu ba sai ga ruwa ya isa garin makka yan uwa an fahimta sai ga ruwa ya isa garin makka wanda aikin da sun yi sun yi abin ya kiwo amma cikin kwana hudu kawai sai ga shi haka ya tafi sun wuce wajen ma har ruwa ya isa garin makka mutane sun fara amfani da shi saboda sun yi wa aljanu yanka yace wa akhbarana man hawla al-bi'r annahum lam yakunu ya'rifuna fil bi'r ma'an yace amma daidai wannan rijiyar da suka hako mai fadin nan mutanen da suke zaune suke kewayen wajen sun ba su labari asali wajen babu ruwa kwata kwata kwata kwata ba a taba samun ruwa a wajen ba to amma kawai sai ga ruwa ya samu a wajen ya uwa ina gani dole mu dakata anan insha Allah ta'ala ta gobe sai mu karasa a wannan wani abu ne mai mai daura kai kare da gaske kuma yan uwa wannan al'amari haggo ba hajjibi yana faruwa haggo ba hajjibi yana faruwa yankawa aljanu haggo ba hajjibi wasu da yawa su dai insha Allah ta'ala gobe za mu ci gaba da bayani akan sa Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah to wanne ne ka'ida ma ai duk abin da namiji zai dora irin wannan hannaka irin wannan abin na ado adam mata ne wannan bai halatta ba namiji ya sa ko wata roba a hannunsa ko a wannan duk adam mata ne mata aka sani suna daura awarwaro da mundaye na kafa da sauransu amma namiji kai mai na sa wani bangles da sauransu wannan baya halatta namiji ya sa irin wannan abin in ba agogo ba bai halatta namiji ya sa irin wannan abin ba ado ne irin na mata wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsine wa namijin da yake kamanceceniya da mata ya kuma tsine wa matar da take kokarin zama namiji namiji tsaya a namiji mace ma ta tsaya a macenta Allah ya samu dace wannan yace malam da Allah ina son karin bayani akan halaccin yin addu'a dangane dangane ne ina jigo dangane ga mamaci yayin da ya rasu shin za a iya yi za a iya karanta masa qul huwallahu ne ko qul qul a'udhu qul a'udhu ne ko abin da ya kama da haka a makabarta yayin binne shi ko malam wacce addu'a annabi yake yi yake yi yake yi idan an binne mamaci a makabarta wannan ina gani sabon dalibi ne ko mu da makaranta a kamar jana'iz kaga wannan wajen ina gani ai mun riga yawa mun wuce shi to amma dai yan uwa mu sani ita addu'a ibada ce kamar yadda makaranta addu'a wal ibada saboda haka duk abin da ya kamata musulmi yayi tun daga lokacin da mamacin sai mu ta zuwa lokacin da ake binne shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da mu shi sa mala albani ya tattara wancan littafin ya ɗauko abin da yake shirewa annabi ce duka ya rubuta don mu karu mu ma'aikata irin abin da annabi yake don babu rabo da dacewa a kasance aikin ka irin na annabi ne sallallahu alaihi wasallam idan mamaci ya mutu aka je binne shi abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yi shine bayan an gama sa shi a kabari yakan kalli ya kalli wata rana wanda suka je binne mamacin ya ce musu ku yi masa addu'a ku roƙa masa tabbata fa innahu al'ana yus'al yace ku roƙa masa tabbata saboda yanzu tambaya zai fara fuskanta to kuma a lokacin annabi yana makabarta haka ne tunda yana makabarta zai yi addu'a ko ba zai ba zai yi wace irin addu'a yi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fuskanta al'ibla yau mamacin na addu'a shi shi kadai babu wani hadisi ko mai rauni ko da ifi kai ko maudu'i kai ko batil allazi la asala lahu da wani zai iya kawo maka cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsaya a makabarta ya ce salati goma ga annabi a karanta qul wallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq babu shi in kuma akwai shi mu kanana kananan dalibai ne muna jira a kawo zamu karba wallahi mai aiki da shi ina gani in dai mutum annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake so ya bi ba san zuciyarsa ba kada ka kalli cewa wane ne ya faɗa ko abin da ya kama da ka ba kai ba masoyan annabi bane kai ba ba muhammadawa bane kai to annab muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga abin da ya aikata a makabarta shi ya ce a roƙa wa mamaci addu'a kuma sai ya addu'a da kansa sauran sahabbai su sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina uthman kowa sai ya addu'a wa mamacin sannan kowa sai ya juye tafiyarsa wannan shine shirewa annabi babu wata addu'a da aka ce ita kadai za ka yi abinda mamaci yake bukata a lokacin shine kai ta roƙa masa Allah madaukakin sarki ya haska kabarinsa ya lauta masa shi ya kuma ba shi ikon amsa tambayar da yake fuskanta babu abin da yake bukata a lokacin kamar wannan na sha mai mutaman yan uwa mu yi hakuri idan ka ce qul huwallahu ahad Allahu samad ka karanta wa mace wallahi ladan kai zaka samu alqur'ani ka karanta alqur'ani kuma duk lada da harafi da lada nawa ne to kai za a ba kuma mutum mun sha mai mutawa Allah madaukakin sarki ya ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a mutum ba shi da wani abu sai abin da ya samu wa anna sa'ayahu sawfa yura kai abin da ka karanta kai kai zaka samu ladan na ce qul huwallahu ahad Allahu samad dan Allah ka je dan mamaci ne ko dan kanka to saboda mugunta sai ka je kai wa mamaci mugunta saboda Allah kai ta kai kai ta karanta kulola kana samun lada shi mamaci ka dawo ba abin da ba abin da ya samu duk ma aje wani babbanci babbanci da san zuciya da sauran sai mu yi abin da annabi ya koyar ka je duk inda ake karatu a duniya a gaya maka gaskiya ya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar a makabarta kada a maka kwane-kwane da jone-jone da kamo san a kamo nan a'a kai tsaye kamar yadda na kawo muku hadisin nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je makabarta ko bai je makabarta ya je da ya je me yayi ka bar shi ma wani abin da wani ya gaya maka cewa daidai ne dan Allah da abin da annabi yayi da abin da wani yayi dan Allah wanne yafi maka dan Allah wanne yafi maka to kai na annabin mana ka huta kai na annabin ka huta shi sa abin da nake gaya mana kullum mu rinka kokari muna kawo canji a duniyar musulunci a duniyar ilimi a duniyar addini kullum irin wannan idan muka je makabarta mu kokari muna dabbaka sunna kada mu da muke gani muna yin daidai kuma mu je makabarta da sauransu mutane sanin abin da bai dace ba kuma kuma mu ma sai mu biye musu ina fata an fahimta ba daidai bane dole mu zabar ka wajen kada wani ya kalli wani malami sai aka maka lawo kai zaka abu kaza a'a kowa a lokacin shi zai abin da ya kamata kowa shi zai abin da ya kamata idan aka ji aga bin mamaci ka kalli alƙibla ka ɗaga hannu ka roƙa masa Allah maɗaukin sarki ɗan uwanka ne inda ya shiga kai ma ran za a saka kana buƙata kuma irin abin da yake buƙata yanzu kai masa addu'a ka roƙa masa Allah shi kenan idan ka gama ka dawo kuma abin da ya rage yanzu kuma sai lokacin da kai sallah ko kai sujjada ko ka ɗaga hannu sai kai masa addu'a Allah ya gafarta masa shi kenan ya uwa ba shi kenan shi kenan an gama wa alaikum assalam wa rahmatullah kamar yaya Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa wannan wannan wasu daga cikin malami suna gani babu laifi mutum mutum ya daga hannu ya ce Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta Allah ya bashi iko amma mutane suna amin amin amin wasu malami suka ce wannan ba matsala wannan ya dan fi sauki ya dan fi sauki Allah ya sa mu dace yan uwa a dai ya hakuri Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم فبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله